أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to bayan mun dawo daga hutu za mu dora a inda muka tsaya a safhata ashirin a cikin wannan littafi na muzakkira mukhtasara fil lughati was sarf muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi alfarku bainal wazni at-tasghiri wal wazn at-tasrifi na biyar kenan
na hudu darasinmu na hudu a cikin wani littafi a zamanmu na biyu kenan bambantawa tsakanin wazin da tasghir ya an ce saghir shine karami saghara ya mai da abu karami to saghara yusaghiru tasghiran ya ce tasghiri an yi nisba zuwa ga karamtarwa wal wazn tasrifi da wazn tasrif tasrif shine jujjuya kalima صرف الكلمة كو صرفها شيسا أكي كنا شي علم الصرف ده علم التصريف أنقاليكو ولقد صرفنا في هذا القرآن جدو يا أبو بوا من قال وانا نتشوكو كما أكو علم الاشتقاق علم الاشتقاق هنا ده علاقة ده علم الصرف عند أكا تشيرواتو كلمة رجا شقني أن تشيرو أبو بوا أنساد أكو علم الأبنية شما علم الصرف أنا قلت علم الأبنية ilimin gini ba gini ba zuwa gina gida ilimin gina kalima an gane ko ya ce arafta alwaznar tasrifi kenan arafta kasan alwazna wazani ma'auni na at-tasrifiya na sarrafa kalima wa annahu yura'a halul kalima ana hankalta mahalin kalima الموزونة ودأك أونة أم أونين صرف وهو بخلاف الوزن التصغيري يا سابا ما وزن نتصغير domin shi wazin tasghir yana karkashin wazin tasrif allati alwazin tasghiri allazi tanhasiru awzanu wanda wazininsa suka takaita shine tanhasiru hasara an sha makarci abu in hasara ya sha makarci kansa da kansa fa'ala ya aikata in fa'ala ya harzuka talaka ya saki in talaka ya tashi da kanshi fi talatati auza wazani uku ne shi tasbir yake da su ga sunan hiya fu'ail an gane ko fu'ail kamar kace rujail rujail fu'ail idan suna ya kasance yana da harafi uku to fa'ayun ne ake amfani da shi wa fa'ayil da fa'ayil an gane ko mislu wato kana iya cewa usaifir dan karamin tsuntsu sannan kuma fa'ayil usaifir karamin tsuntsu ko kunaidil tasgiri na ƙindil fitila don kai misbahu ka sani ko ba haka ba to waɗannan su ne wasu na wato a tasiri guda uku wanda shi tasiri galibi yana mai da abu zuwa ga asalinsa an gane ko zahira ce sarfiya abinda ake nufi da ita sigarul hazm a nuna abu karami ne kamar in ka ce ko tayyab karamin littafi au qillatul adad ko ko abu ya zama to kadan ne ko raiqat kinan yan kadan takaddu kadan waraqa duraihamat wato yan dirhamomi kadan au qurbuz zaman ko ko yana nuna lokaci yayi kusa qubailal isha daga qabluna sai an kama ce qubail ko ƙuraib ko ƙurbatul makan wuri ya yi kusa ina fata an fahimci kamar ka ce huƙaiba minas zaman hikba kenan ko hukba ko haƙba duk ana cewa duwaina duwaina shai'i daga duna hudu sai a ce duwain duwainar raf arrafu shi ne kamar wurin da ake ar'azalin tattafai kamar wato kanta ta littattafai an gane ko akwai wanda suke cewa kanta akwai wanda suke cewa kuma abin nan akwai wata inda ake adal kayan daki
almuwar almuwar banda almuwar kwaba kwaban littattafai ita nake so in samu saboda ba kowa ya san kanta ba awi ta'zim ko ko wani lokaci a nuna abu yana da girma duwaiha jam'i ne na dahiya dan fo wannan kenan ko ko mutum mai yaudari ana kiran shi dahiya ko babban musiba to duwaiha wani lokacin sun ce duwaiha ba su nufin karamin musiba ba babba an gane ko ko kuma at-tahqir kaskantar da abu an gane ko a nuna abu bai da wato daraja an gari ko? to amma dai suka ce shi tasiri ko ko at-tahbib kamar ka nuna kana kamna abu an gari ko? guzayyil in ka ce guzayyil kamar ɗan ƙaramar barewa daga ghazali tana yi wa ka faɗi wannan saboda ƙaunarta to amma dai malaman sarfa sun yi sabani tasiri ya nuna girmamawa kuma alhali tasir yana nufin karamtawa wasu malaman sarfa sun ba su yadda da wannan ba kuma at-tahbib ya nuna kauna wasu malaman safu sun ci baya nuna wannan ina fata an fahimci ni idan ana son a yi tasghiri harafi na farko damma ake yi masa an gane ko damma kaga rujayi rujayi harafi na biyu sai a yi masa fatha sannan sai a ƙara ya'un ta zamanto ita ce ta uku ina fata an fahimta sannan kuma idan yana da haruffa waɗanda aka shafe za a dawo da su ina fata an fahimci idan yana da haruffa da aka shafe yanzu kaga kamar damu jini asalin shi damawun ne ko damayun wasu sun cewa wance aka shafe ko abin nan to in za a tasiri sai a ce dumayyun dan jini kaɗan kenan an gane ko aida alƙawali an gane ko wa'aida dan karamin alkawari kaga an dawo da wawun din da aka shafi ukhayyun akhun dan abokinka wato dan uwa ko aboki duka ana fada to ukhayyun sai a maido wawun domin akhuka ake cewa to saboda ya'un ta zo sai aka maida ta ya'un sai zan ukhayyun an kai kalbin ta kuma abin nan da sauransu wannan misalai ne waɗanda yana da kyau ɗalibin ilimi fahimci su yasa da shi da jam'ut taksir wani lokaci dan bambancin su kaɗin doraihim ɗan ƙaramin dirhami darahim darahim kun ga darahim jam'i ne an yi madalin fatha kuma alif tana nan shi ko doraihim an yi madalin bamma an bai da kuma wurin alif yawo sai a yi tasiri wannan a gurguje ne muke ba da shi domin ka san yadda asalin ƙa'idodin abin suke wallahu ta'ala ala yanzu za mu tashi al-mabhathu thalith wurin bincike na uku kenan ko babi na uku eh in kana son ka samu bayanai a ba mu kare ma bayanin ba shi ba mu kare bayanin ba ƙarar rabi wani malami da ake ce ma rabi safha ta 21 wa inna ma kana kadhalika abinda yasa al'amari ya kasance haka li'annahum qasadu al-ikhtisar kamar balaga ta tasghir domin shi tasghiri yana da dalilin da yasa aka yi shi to laraba suna so su takaita bi hasri jami'il awzan at-tasghir fi ma yashtariku fihi su hada tasghiri duk cikin wazanin da yake tarayya a ciki bi hasbil harakat al-mu'ina a samu harakat wasulla waɗanda za su taimaka wata sakarata da sukuni jam'i ne na sukuni la bi hasbi ziyaratil hurufi ba wai don a ƙara haruffa ba wa asalatiha da kuma haruffa na asali fa inna durayhaman domin durayham tasghiri ne da dirhami dan karamin dirhami masalan wa uhaymir da kuma uhaymir abuja wanda yake karami ahmar wa judaywilan judaywil an gane ko judaiwil tasgiri ne na jadwal dan karamin tafki ko burtali wa mutayliqan daga mutlaq ne shine abin da yake sake to wanda an sake shi ba sosai ba tashtariku suna tarayya fi dammi awwalil huruf dukkan su harafi na farko an yi mai damma duraihim dalun an yi mata damma uhaymir alhamza an yi mata damma judaiwil jimun an yi mata damma mutayliq an yi mata damma wa fathi thaniha na biyu kuma an yi masa fatha kaga da anka ce duraihim ra'un ita ce ta biyu an yi mata fatha da sauransu wa maji wa maji'u an gane ko wa maji'i ya'in salisa kuma an samu ya'un ta zo ita ce ta uku in ka jibi duraihim ya'un ita ce ta uku wa kasri ma ba'daha kuma an yi ma abin da yake bayan ta kasra duraihi wannan alama ce ake nuna maka ta tasiri na farko ya zamanto yana da damma na biyu yana da fatha an ƙara ya'un bayan ya'un an yi kasa wannan kuma cikin wanda yake yana da haruffa ne fiye da uku mai uku shi bai wannan ka'idar ba ta shiga cikin shi shi wajen a ce an yi maharafi na bayan yawon kasara bai shiga cikin shi ba rujailun muke cewa an gane ko kinan ya zama to harfin sun fi guda uku na asali ya ce wa maji'u wa maji'i ya in thalitha wa kasri ma ba'daha wa in kanat awzanuha fil haqiqa duk da yake wazanin waɗannan mukhtalifatun bi itibari asalatil hurufi wa ziyadatiha sun bambanta wajen asalatul huruf asalin haruffan da ƙaransu faƙalu lamma ƙasadu jama'a fi lafzin liliktisa da suka ce su larabawa sun yi niyyar su takaita inna waznal jami'a an gari ko fu'ai'il waɗanda sun ka ce fu'ai'il ma'ana sun yi maka iktisari domin wazanin uku ne ba guda ba ne to wasu malaman sarfu su ce wazanin sarfu na tasgiri fu'ai'il tasgiri kenan a'a akwai fu'ai akwai fu'ail akwai fu'ai'il amma sai an ka faɗi ɗaya don a takaita maka magana amma shi fu'ai na kalima ce mai harfi uku da fu'ail da fu'ail kuma wanda ya wuce uku fa waznuha bi wazni bi waznin yakunu fi thulathiyyi duna ruba'i yace inna waznal jami' fu'ail fa waznuha ita fu'ail wazaninta bi waznin yakunu fi thulathiyyi dunar ruba'i yana daga cikin uku ba hudu ba likaunihi aksara minhu domin ya fi yawa to kun ga malamin ya saba abin da muka faɗa domin shi ya ce fu'ail na thulathi ne su kuma sauran littafai sun nuna a'a fu'ail shine na thulathi sauran kuma na maza da alaf thulathi tana yi wa malamin wajen rubutu ya manta ina fata ana fahimta ta shi yasa ba duk abin da mai littafi ya faɗa ba za a karɓa an gane ko yassa number 1 kadiba cikin sharh shafiya wani littafi da ake cewa ash-shafiya ta ibn al-hajj sharh shafiya na ibn al-hajj idan mutun ya samu yayi kokari ya samu wannan littafi ka tura Kano ana samun littattafai a siyo maka shi ko ka nemi wani bawon Allah wanda yake da hali ya sai maka saboda muna da muna da cikin matsalar da ba mu waye mata ba har yanzu a kasashen mu na Afirka shine a gina maktaba a gari ko maktabobi yana da kyau wani malami bai da kudin siyan wani littafi kai ko kaji da maktaba sai ya je ya dauki littafin ya karanta da kai da shi da al'umma duk ku amfana duniya da lahira mun gane wannan da kyau wani malami yana wa'azi yana da'awa za ka je kano ko za ka je wani gari ko saudiya ko misra sai ka zo wajen shi akar maka allahu ba zan ko akwai littafin da ake da bukata ba ce akwai malami bai koshi da littafi sai ya baka waɗansu ka ɗiba ka gani cikinsu waɗanne za ka iya sayi ko ba ka da bari tun da ba dole bane sai ka so yanzu littafin da ya ce don akwai littafin da littafi ɗaya ya kai jika ɗari uku akwai wani ya kai jika ɗari hudu an gane ko akwai na jika goma akwai hannu kaza sai ka ɗibi waɗanda za ka iya saya ka saya wata tafiya kuma sai ka karɓa sai ku yi tarayya kai allah bai baka damar karantawa ba tunda mai kuɗi ko malami ne sai karatun shi ya rabu to kai Allah bai baka damar karantawa ba amma Allah ya baka kuɗi sai ka sayo sai ka ba malam shi ko sai ya karanta in ya karanta ya gane sai ya isar da sakon zuwa ga al'umma sai alkhairi ya game ku gaba daya wannan tunanin babu da shi gina maktabobi raya al'umma ne malamanmu suna fama da karancin littattafai saboda littattafan sai da kuɗi irin su saudiya maktaba za ka iskewa wani mai kuɗi ya gina masallaci ya gina maktaba ya gina makaranta ɗalibai su zo su yi karatu malamai su je cikin maktaba su yi bincike halas an raya al'umma amma sai aka ɗauki addinin na malamai ne su za su je su nemo karatu su za su sayi littattafai su za su biya makansu filin wa'azi don saboda al'umma ta amfana shi ne hana to wani malamin allah ya more mishi amma ba kowa daga cikin malamai allah ba wannan damar ba to saboda muna ganin aikin addini na malamai ne su kada ya bar ma shi yasa kullun sai ka gana zagin malamai malamai su yi kaza malamai su yi kaza wannan kuskure ne wani dukiya allah ya hore mishi allah ya ce kawo dukiya wani mulki Allah ya bashi Allah ce ka yi tsari tsaye a yi min aiki a yi adalci wanda Allah ba karfin jiki dan agaji ya zo ya kawo karfin jiki ko ba haka nan bane wanda Allah ba shi wata shawara ya zo ya kama malam ko ya ga wani wata matsala ya ce malam ga wani abu ya kamata a yi wa'azi kuma in ka ce malam a yi wa'azi ba dole bane lokacin da kake so za a yi wa'azi sai ya tsaya ya yi bincike ya yi bincike kan wannan matsala din ya ga abin da zai tattaro don wani in ya ce ba mallan a yi wa'azi a yi khutba kan kaza in ba kai ba daga nan zai gaba da kai wa ya gaya maka haka ne ake yin hutubar wannan abin da bukatar sai an tattaro na soshi an yi bincike sannan a gabatar da bayanin ba wai gaugawar bayani ce ake bukata ba a yi bayani mai kyau wanda zai amfani al'umma duka waɗannan abubuwa yana bukatar mu yi kokari mu san su shi yasa waɗanda suke da wayo galibi waɗansu masu kuɗi su tunani suka yi zai gina al'umma gina masallaci gina al'umma ne gina makaranta gina al'umma ne maktaba yin ta gina al'umma ne kuma kai don Allah ba don saboda ya zama to malamai sun zan karkashin ka ba saboda wani mai kuɗi ba zai taimaka ba sai ka yadda ka zan karkashin shi unguwar da yake son kai wa'azi in ya baka izini ka je kai wa'azi to wannan kuma addinin ya koma naka kenan ba na Allah bane mun gane wannan da kyau shi ko malamin da Allah ya bashi kuɗi Allah ya bashi ilimi to jahilu bi amwalikum wa anfusikum ka karanta kuma ka taimaka wa mutane don ka bada misali na gari kada ya zama to kana da kuma ka baka taimakawa domin in Allah baka ilimi zai tambaye ka kan ilimin da ya baka kuma Allah zai tambaye ka kan dukiyar da ya baka kenan kai tambaya biyu gare ka aka baka Allah Allah ya kyauta al-mabhath thalith wurin bincike na uku kenan shine al-mabhath ko mu ce babi saboda haka ake cewa al-jamid wal mushtaq al-jamid kalma wadda al-jamida da Hausa jamid shine daskararren abu ko ba haka ba ruwa idan aka sa su cikin firigo suka koma kankara ko galas sun zan jamil kenan sun daskari wanda ko bincike ne mai yawa akwai aljumud alfikri aljumudu fi da'wa aljumudu fi fatwa aljumudu fi ijtihad aljumud aljumudu fi tafsir aljumud fi ilmi alhadith aljumud fi ilmi alfiqh ga sunan aljumud fi alfikr wa adh-dhawahir at-tabi'iyya bincike ne mai yawa aje a bincike eh kamar mai in yi ji sanyi shi ma yana daskari an ji malam ko ba karan bane kwakwalwa ita ma in ba aiki da ta daskari tunani haka wanda yana daga cikin abinda turawa suka mallake mu da shi tunanin mu ya daskari ban cewa ya daskari gaba daya amma ta fagen duniya galibi tunanin mu ya daskari hatta da fagen addinin ma tunanin mu ya daskari saboda ababen da sai mu ya dace mu yi jiran muka sai an zo an yi muna mutum ya yi hatsi marmakon ya buge ya ajima iyalin shi a ci sai sai da ya karu zawara sai ce a haɗa mana saru da larabawa turawa da larabawa ba mu da abinci wani jir akwai yunwa ayyuha haƙin ka raba su biyu ba sai ka inda mai dubu kan noma to ka ɗauki 200 ko 300 ka yi aure 700 ka aji su a ci amma ka ɗauki da mai 900 ka ce sai ka nuna kai wata ciya ne don za ka aure kuma yanzu abinci ya kare ka ce turawa su kawo wannan jumudul fikiri ne babi ne mai faɗi ba na son in shiga cikin shi tun da ba cikin shi ne muke karatu ba amma wata rana tana yawa a taɓo wannan ya taɓa har malamai masu karatu an gane ko kadiba cikin wani littafi sunansa talbis iblis na ibn al-jauzi ba ibn al-qayyim al-jawziya ba dalibin shekul islam ibn taymiya ibn al-jawzi wani malami ne wanda duk ya gabace su a bagdad ya zauna yana da tafi talbisu iblis yadda shi dan yake zuwa mutane in jumhuri ya samu mutun sai ga ba mai iya rayuwa da shi suna ake ce ma yan ra'ayin riqau sai ka ce kai a aka sai kaza mu za mu bi iyayenmu da kakakin nan mu a ba abin su za a yi ba abin da suka yi daidai shi za a bi su wanda ba su yi daidai ba kuma a aje musu abin su ko ba ka bane in ka ce za ka bi iyayenka da kakakin nan ka to ka daina sa shaddar da tusi kakakin nan ka walki na sun kadar ma ka ta yi aje mai ma fata a baka walki aljamid kalima ce daskararra a cikin yaren larabci shi yasa ilmu sarf baya shiga cikin ta domin shi sarfa sai an jujjuya abu abinda an daskararre ko ba a juya shi almushtaqu kalima wadda ana iya sarrafa ta mun gane wannan da kyau wadda ana iya sarrafa ta daga shaqqa ne shine ya tsaga abu ya ce yankasimu lismu kismaini an gane ko kana ita yankasimu lismu ila kismaini ya rabu gida biyu jamidun wa mushtaq jamidi daskararre da mushtaqun wanda kuma an cirato shi ne ko an tsaga shi ko ana iya sarrafa shi tariful jamid to ya kamata a san wace kalma ce ake ce ma jamida don ka gane ta yace alismul jamid aljamid duk da yake ya ce alismu ba suna ɗaya akwai jamid ba akwai jamid cikin ismu akwai jamid cikin fi'il alismul jamid ma kana aslan fi nafsihi wanda asli ne shi karan kansa na asali ne walam yu'khad min ghairihi amma ba a cira to shi daga wani abu ba wa dalla ala zatin ya nuna zatin wani abu aw ma'anan ko ya nuna wata ma'ana min ghairi mulahadati sifatin amma ba a hankalta ma sifa ba ba daga wani abu aka cira to shi ba haka kawai aka ɗauko shi aka aza shi bari mu gani yace ka insan kamar lafazi na insan wa asad da asad zaki ko insanu kuma mutum dan adam wa shajar da kuma icce ko ko bishiya ko itaciya wa bakar da saniya ko sanuwa wa faham da fahimta wa shaja'a da shaja'a jarumta ko zarumta wa nasr da nasara ba wani abu ne laraba suka kalla ba suka cira tuta haka kawai suka sanya sunan tariful mushtaq shi ko kalima ta mushtaq alismul mushtaq shi suna mushtaq huwa ma ukhidha min ghairihi wanda aka cira to daga wani wa dalla ala zatin ya nuna zatin wani abu ma amulahadatu sifatin amma an hankalta ma yana iya zamantowa sifa fa'alimin daga ilmu an ka dauko shi masani wa aqil mai hankali wa sha'ir da sha'iri mai waƙe ba mai waƙa ba an gane ko in an ce sha'ir ya ce wa adib da adib masanin ilmin adab dama ko hausa adabi aka cewa adabin hausa adabin larabci ilimi na sanin tarihin al'umma da kuma waƙe-waƙenta da hikimominta wa nahwiha da abin da ya kama da haka shi ilmul adab akwai sanin tarihin al'umma cikin shi duk da yake akwai ilimin tarihi na daban wanda za a karanta tarihi amma shi adabi tare da adabin ake karatu amma akwai tarihi cikinsa domin za a ba da labarin abinda wani ya ci ko abinda ya kamata haka kawai ne ji mu ce an ce tarihi cikin adabi ya ce a an yi kuskure mun gane ko al-ishtiqaqu lughatan min ishtiqaqi shay'i shi a larabci kaga sai ka lughatan amma bai ka al-jumud ba min lugha an gane ko shi ko shumud shi ma daga lugha ne daga jamuda ne abu ya daskare ishtiqaqu shay'i an tsago wani abu wa huwa an gane ko a cikin ilmu sarf abinda ake nufi da shi bunyanuhu asalin gina kalimat harufan da aka gina ta da su minal murtajal daga murtajal ya an ce murtajal shine abinda haka kawai aka dauko shi wanda shi bai da wato wato shine asalin daga rajulu ne namiji sai an ka ce murtajal abinda kai tsaye shi yasa ake cewa takallama irtijalan yayi magana kai tsaye khataba irtijalan yayi magana kai tsaye ba tare da ya tsaya yayi tunani ba واشتقاق الكلام شيكو تشيرو مغانا الاخذ فيه يمينا وشمالا شيني الاخذ فيه كفاره مغانا نان با انا نفين كاي ريكو دا مغانا با يمينا داما دا حغو واشتقاق الحرف ciro harafi min al-harfi an gane ko akhdhu min al-harfi akhdhuhu minhu in an ce an ciro daga harafi ma'ana harafin aka kalla aka ciro abin shine yake son ya ce duk da yake shi al-kalam ba ana nufin ba an ciro shi daga yaminan wa shimalan asalin al-kalamu daga at-ta'thiru ne shi kuma at-ta'thiru kin ya dawo daga al-jurhi ne al-kalamu shine rauni kalamahu yayi masa rauni to rauni yana maka tasiri to yadda rauni yake maka tasiri a jikinka haka idan aka yi ma magana take maka tasiri ka fahimci abin da aka ce ina fata ana fahimta tana yi wa malam ya yi amfani da waɗanda suke gaban shi ƙananan ɗalibai ne ba dole sai ya shiga cikin dogon bincike ba mun gane wannan ko wallahu a'lam wasilahan a wajen malamai na sarfu in ka ji an ce istilahan ba a yi mata fassara guda mi in sarfu na to wajen malaman sarfu in littafin sarfu ya an ce istilahan cikin littafin balaga to wajen malaman balaga ya an ce istilahan ana karatun littafin tafsiri wajen malaman tafsiri an ce istilahan cikin hadisi da ake karatu ana rufin wajen malaman hadisi don ka fahimci wannan da kyau kuma asalin kalimar daga as-sulhu ne yin sulhu in an kai sulhu ai kowa ya yarda to sai an ka ce salaha kuma abu mai inganci to as-sulhu an yi tarayya an yarda an yi sulhu to istalaha istalaha an ƙara alifun da ta'un to sai sun ka mai da wannan ta'un ta koma ta'un kamar da muka yi magana can wajen haƙuri sabara istabara istabara salaha ɓangare ko istalaha istalaha kaga amfani ilmu sarf gashi nan yana bayyana qala suyuti suyuti yace wani malami ne da ake kira imamu suyuti na ƙasar misra yana daga cikin malamai waɗanda ba su jima da shuɗewa ƙwarai da gaske ba tunda ba zai wuce shekara 500 ba haka ta an hankalta mu magabata waɗancan ko ba haka ba ya mutu hijira tara da shekara 911 ko ba haka ba wani yanki ne ake kira asiyut asiyut wata jiha ce a misra sai a ce to wanda ya fito daga wannan wuri siyuti an shafi alhamza ba a ce asiyuti ba an gane ko? malami ne wanda ya yi rubuce-rubuce kwarai da gaske malami ne wanda kamar ya himmantu da son yayi rubutu mai yawa shi yasa wani ɗalibi da ya bincike kan rayuwar Imam Suyuti da ya zo wajen littattafan da ya rubuta sai ya samu su Maktabatul Imam Suyuti sai da ya samu littafi kusan 439 a cikin wani littafi Allam'u fi bayanin asbab Imam Suyuti ya rubuta shi kan bayanin asbabu wurudul hadith kun san cikin alqur'ani akwai asbabun nuzul asbabun nuzulul ayat ko ba haka nan bane imam suyuti yana da littafi a cikin wannan lubabul nuqul imam al-wahid yana da asbabun nuzul ibn hajar al-asqalani yana da shi ma littafi al-ujab fi bayan al-asbab duk da yake bai kare shi bayan rasu tana yiwa littafin ya fara rubutu ya ajiye ce zai dawo Allah ya kaddari ba zai dawo akan shi ba amma dai in ka samu littattafai guda biyu za su taimaka ma cikin wannan fanni الاستيعاب في بيان الأسباب مجلد أكون دسون تترو أسباب النزول غالبي سيكون للتافي المحرر في أسباب النزول دكتوراتي دا أكرمتا أقصر السعودية wanda zai nuna maka da ake mu'amala da asbabin nuzul kuma ya kawo su kun gane wannan da kyau ko to shi ko sai asbabu wurudul hadith bayan yayi lubabul nuqul an gane ko kamar abinda dalilan zowar hadisi domin hadisi in baka fahimci dalilin fadarsa ba da dalilansa matsala za ka samu sai ka je ka yi hukunci ba daidai ba sai ka san asbabu rudul hadith in shi na da su sai ka san sharhul hadith sannan sai ka kalli alqawaid al-usuliyya fi ta'amul ma'an nusus to cikin wannan littafin aka rubuta abinda aka gano na Imam Suyuti littafi 661 saboda Imam Suyuti tunda ya kai waɗansu shekaru sai ya kulle kansa ko ya liƙe kanshi bai hita kullum rubutu yake yi hayan mutu don saboda ya taimaka ma al'umma to amma yana daga cikin waɗanda a tarihin musulmi ana rubuta suna da littattafai masu yawa an gane ko galibi da waya ka samu wani fanni wanda imam musulmi bai rubutu a cikinsa Allah ya kyauta to mu kuma yanzu karatun ma ya zan matsala tunda in an ce tsaye ka karanta littattafan imam musulmi a rayuwa ka an baka aiki malam to ilimi ba wasa ba kasashen mu doke ilimi wasa shi yasa karatuttukan mu galibi in aka zo sai ka iske idan mutum yana karatu ba ka jin ya ɗauko ƙa'ida ko wata fa'ida kullum abin da ya sani shi ne ke ta maimaita ha a gaji da karantarwar shi saboda babu bincike wani kuma yana da ilimin amma babu kuɗin sayan littattafan to imamu suyuti ya ce fi sharhi tashil a cikin sharhi na wani littafi da ake ce ma a tashil sauƙaƙawa wani littafi ne imam ibnu malik ya yi shi an gane ko ibnu malik malami ne wanda ya littafi shi ma yana da rubuce-rubuce kwarai da gaske a cikin ilmul qira'at ibnu malik malami ne wanda shahara a ilmin nahau an gane ko yana da littafi sunansa alfiya wanda aka cewa alfiya ibnu malik malaman zuri suna cewa ta dan maliki an gane ko kalamun lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun wa harfun an gane ko thumma harfun al-kalim to sai alfiya ita alfiyan nan shi khulasa ake kiranta saboda asalinta khulasa ce ya yi wani littafi ne wato da ya yi baiti dubu uku sai ya ga mutane suna da raunin karatun baiti dubu uku sai ya zo sai ya talhisin sai cikin baiti dubu ana kiranta alfiya tubni malik ana karatun shi a jami'o'in duniya da kuma zaururruka na malamai karatun suru to ko dubun yanzu ina suka karantuwa an gane ko tunda mutane sun fitinu da duniya ana son sai an ci mai kyau sai an sha mai kyau sai an sa riga mai kyau sai an aure mace mai kyau sai an gina gida mai kyau to ko minista ce sai ya tattara waɗanga in ba ya an da waya ya yi cikin kuɗin aikin shi ko ba karan bane sai an gama da haram to ballantana kai ustazu da kuɗin muhadara da kuɗin roƙon Allah zaka haɗa abinda zaka yi wannan ya kamata mu gaya mu juna gaskiya tana yiwa in Allah ya hore ma ko gidanku akwai labas amma dai in dai yan kudin ka da kake karantar da dalibai da su kake son ka rika sa gezna akwai waya eh dan salar kin nan da dai sai shinkafa ai hakuri a rama in ma shinkafa ba ta saiwa ka bidi haci da masara kuma ka nemi mai cin haci da masara ita ce mata almajiri matar daga cin farfesu wallahi ba mata kata eh don za ka bar karantarwar da karatu dole kuma ka tayi neman mata kuɗi wani ɗalibi a ƙasashen larabawa aka kama shi ba zan faɗi kowace ƙasa ba ce da shi da matarsa suna sai da kaya ya auri wata mata a can inda ya je karatu yana jami'a sai ta ce mai yau tana so a taika suwa wajen tallar kaya sun kai tsaye suna sai da kaya ana kama waɗanda ba su da takardu an kai gaba da shi to ban sani ba ita na takardu ko ba ta da shi aka gano ɗalibin jami'a ne aka kire jami'a aka ce to ga ɗalibin kowa ya saki waccan hanya ya kama wata in kana son kai karatu karanta su kai hakuri in Allah ya baka ilimi duk abin da kake bukata motar ce gida ne in Allah ya so zaka samu in baka samu ba kuma aljanna tana tan tana jiranka ita ta ƙarshen daɗi Allahu akbar
amma ku sa kanku tanafus da masu neman duniya wallahi ba za ku yi karatu ba ba za ku yi karatu ba wannan muna faɗar shi ne saboda kowa ya ga maka shi gaskiya eh idan Allah ya baka karatu malamai waɗanda suke ma manya-manya malamai na duniya har kuɗin sun samu ba sa bukata saboda rayar da al'umma ke gabansu amma malami ka ce kai yadda minista zai hito da babban mai kudi kai ma haka kake so wai rena ka za a yi in ba ka yin haka nan waya maka inda ake rena malami wajen da bai iya karatu ba in Allah ya baka karatu duk duniya ba ta isa ta rena ka ba an gane wannan domin kai can ne ake son a ga iyawarka in dai ka iya karatu mai kudin shi sa riga ta miliyar in akwai shi shiga mota ta miliyar ya shiga gida na miliyar ya auri matan da suka yi kodin mata kyawo a duniya ko ku a ce shi a shugaban kasa na duk duniya ba su ne ba iyakar karshen mulki da kuɗi to in aka zo za a yi sallah kai za ka shiga gaba ko shi shi shiga gaba na yahi ba darajar ka cikin ilimi ne ake gane ta ba wai cikin riga ba wallahi ka sa rigar da tafi kowace tsada in ka zo ka yi shirme shirme ne kai don haka yana da kyau ɗalibin ilimi mu fahimci wannan dole wannan gaskiya ce almuhimmu ibnu malik yana da littafi sunansa a tashih shi wannan tashihlikin ba waƙe bane alfiya ita waƙe ce yace qala fi sharh at-tashih imam suyuti ya faɗa cikin sharhin da wannan littafi al-ishtiqaq ukhidha wato akhdhu sighatin min ukhra ka karbi wata siga daga wata kaga al-akhidhu ka dauko shi ne daga akhadha ma'attifaqihi ma ma'ana tare da cewa za su yi ittifaki wajen ma'ana wa maddata da kuma madda akhadha akhidun duka suna da alifun da akha'un da zaru wa maddatan asliya ya ce to wa hay'atin tarkibiyyatin laha da hay'a sifa wadda an kai tarkibin kalimar akhadha akhidun kaga suna da alaka ta hay'a wadda sifar da aka an gane ko li yadulla bi thaniyati don ya nuna da kalima ta biyu ala ma'ana al-asli akan ma'ana na asli bi ziyadatin mufida amma sai ya ƙara ziyada wadda ta ƙara mufida wadda ta ƙara ba mufida ba wata makaranta da annan maradi da ake ce ma mufida ina ganin ko wata makaranta mufida a sunan da maradi ba ma guda ba ce na gani mufidan suna da yawa mufida mai bada fa'ida kenan madrasatun mufida an gari ko to idan ka cira to kalima da kalima idan ka kara mata wani abu ana son ta kara wata ma'ana in ka ce akhadha ya dauka ko ya rika ya khudhu ya ba an ƙara ya'unto ta ƙara wata ma'ana duk da yake asalinsu guda ne domin sun yi tarayya wajen alhamza da ka'un da zaru na huzu ta ƙara ba da wata ma'ana ko ba ka nan bane akhizun mai riko ismul fa'il ne ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha al ma'khuz wanda aka rika to kaga kana tattanza ta al ma'khaz wurin da aka rika al ma'khaz lokacin da aka rika ismul zama da ismul makana za mu zo cikinsu an gane ko so doka haka ne abin yake tafiya shi sa ilimi ka'idodi yake da su ba wai kawai shaci faɗi ba ne ya ce li'ajliha kenan alama an asli bi ziyadatin mufida li'ajliha ikhtalafa hurufan saboda ƙarin haruffan suka yi sabani cikin haruffa au hay'atan ko ko hay'a كضارب من ضرب kaga saboda ƙarin ma'ana a hai'a kamar kalar su sifa su za ta fara canza kafin a duba ma'ana an gane ko darib min daraba kaga darib ismul fa'il dukkan su da dadun da ra'un da ba'un akwai amma cikin waccan akwai alif darib wannan kuma babu sai ya ƙara ba da ma'anar wanda ya yi bugu wani malamin mu daga cikin malaman da suka karantar da mu alibiya ya ce shi bai san abin da ya sa ba da malaman nahau da malaman sarfu kullum in za su fara ba da misali sai su kawo ba bugu bugu ya ce ina mahari da ke bugu bugu a kawo wata kalma wanda ba ita ba ba a karɓar kallawa illa ana makaranta akwai waɗanda ba su ji ko ba haka ba ko sunan bugun yana ba da tsoro wa hazirun da kuma hazirun shine mai tsoro wanda yake cikin tsoro ana cewa hazir kuma ana cewa hazir fir'aun ya ce wa inna la jami'un hazirun ko hazirun ko ba kana bane al-kufiyuna na yace al-kufiyuna na qira'at da hamza da kisa'i da khalaf da asim da ibnu amir hazirun sauran kuma sun karanta hazirun shi yasa mai karatu da warsh kai ji mun ce haziruna wa inna la jami'un hazirun yace an tabka bane to al-muhimmu dai ismul fa'il ne yana nuna tsoro ko kana cikin sauna ko ko kai ka san abin da kake yi shine hadir mutumin da yana cikin tsoro da ba ya san abin da yake kenan ba komai yake yadda da shi ba to hadir da hadira in ka diba sun canza ta fuskar hai'a ba wasalin ne ya canza amma kuma harufan iri ɗaya ne saɓanin zaraba da zarif shi hadir da hadira hai'assu in ka diba duk rubutu guda ne babu wani canji haruffan ɗai ne amma akwai bambanci shi hadira fi'ili madina shi yasa ɗauki fata hadirun suna ne shi yasa ɗauki tanwini mun gane wannan ko malam yace to ikhtalafan nahwiyuna kun gani ko saboda ilmun nahwu da ilmun sarf suna da alaka shi ilmin nahu yana kula da wasalin ƙarshe na kalima shi yasa in baka san wannan ba in an ka ka littafin da bai da wasali yanzu da in baka karanta nahu ba sai ka yi ɓanna amma malamai suka an ka littafi bai da wasali suna karanta shi nahu ya ba su wannan dama mun gane wannan ko shi ko sarf a ce maka kalimar nan ina asalinta ka ce ina ruwana da asalinta kawai dai ni na san ma'anar a wannan ba hujja ba ce اختلف النحويون في أصل المشتقات malaman nahu sun yi sabani akan asalin kalmar da aka yi ake ciratowa gare ta faƙal albasriyuna malaman basra wani gari da ake ce ma basra a cikin ƙasar iraki su suka fi shahara a ilimin nahawu a duniya su suka fara kafa makaranta ta nahawu duk da yake ilimin nahawu tun can da akwai shi amma su suka zo suka dukufa suka yi masa bincike suka fidda ka'idodin suka ajiye su an gane ko manya-manyan madaris na nahawu guda hudu ne. akwai madrasatul basra akwai madrasatul kufa akwai madrasatul baghdad akwai kuma madrasatul andalus to daga baya ne da ilimin larabci ya ƙara haɓaka a duniya yanzu babu waɗannan madariskin yanzu akwai majami'a majami'in lughawiyya akwai majma'al lugha al-qahira majma'al lugha bi libya majma'al lugha bi mauritania majma'al lugha bi ordon majma'al lugha bi saudiya da sauransu sun ka ce innal asla huwa al-masdar sun ka ce asalin kalma shine masdar suna kenan wa qala al-kufiyuna su ko malaman kufa sun ka ce an gane ko wanda malaman kufa imamul ru'asi shine shugaban su sannan imamul kisa'i wanda an san shi cikin ilmul qira'at imamu shatibi yace wa amma aliyun fal kisa'i na'tuhu lima kana fil ihram fihi tasarbala sunan shi aliyu ana kiran shi kisa'i sai kisa'in yau ya janye kamar yadda nan sunayenmu suka iska ga sunanka na asali amma wani suna ya ɗauki ɗan jimma sai ka mai ɗan jimma shi ke nan sai bishi ɗan juma'a ne wai wanda aka haifa ranar juma'a asubit wanda aka haifa ranar asabar ko ba ka da bane na ruwa wanda aka haifa lokacin ruwa ko ba ka da bane mai haƙi wanda aka haife shi shekarar da aka yi haƙi masu yawa umaru noma wurin da aka haifa lokacin noma an gane ko shifka wanda an ka haifa lokacin shifka a to haka ne to shi kisa'i lokacin da ya zo wajen harami zai aikin hajji ana sawa alkisa'u wannan bargon da ake cewa ko harami to na san nashi ya bambanta na sauran mutane shi yasa sai aka kira kira shi imamul kisa'i an gane ko daga nan sai kisa'in ya amshi sunan shi na aliyu to kufiyuna suka ce su kuma malaman basra shugabannin nan su khalil bin ahmad al-farahidi su zuwa sibawai innal asla huwa al-fi'l suka suka ce a fi'li shine asali wa qad aradat kutub al-khilaf li hadhihi al-mas'ala bit-tafsil littafan da suka tattauna akan al-khilaf sabanin malaman lugha yace sun gitto ma sun bijiro da wannan aradat kutub al-khilaf littattafan da suke tattaunawa akan sabanin malaman nahawu sun bijiro da sabani li hadhihi mas'ala ga wannan mas'ala ko ko aradat sun gitto mata li hadhihi mas'ala bit tafsil sun yi fayyace bayani akan ta yana son ya nuna maka ilimi ana tattaunawa akwai littattafan da zaka koma ka iske bayani akwai wani littafi sunansa al-insaf fi masail al-khilaf na al-imam al-ambari shi ya kawo wannan akwai kuma malamai da suka rubuce kan wannan kamar littafin shekul azhar as-sabiq margayi shekh tantawi wanda ya littafi an-nahwu wa tarikh nash'atun nahwu wa tarikh asharun nuha an gane ko akwai da tafai daban-daban kuma cikin kowane ilimi zaka iske akwai sabani da da ake mu'amala da wannan sabani tafsir akwai asbab ikhtilaf al-mufassirin an rubuta doktora a kasar saudiya doktor abdallal funaisan an gane ko ya rubuta littafi akan wannan akwai asbabu ikhtilafil muhaddithin yasa malaman hadisi suke sabani wani malami ana kiransa Khaldun al-Ahdab ya rubuta littafi akan wannan akwai wani malami kuma ya rubuta asbabu ikhtilafil fuqaha ana kiransa ustadu doktor Asadullah al-Zahir malami ne da yake kasar Saudiya asalin sa dan kasar Afghanistan ne ya littafi sannan kuma akwai alƙada'il mu'asira ne wa asbab ikhtilafin fuqaha sunan littafin nashi akwai kuma asbab ikhtilafin fuqaha magister littafi ne wanda asalin shi magister ne kuma ce masters wanda shugaban majalisar malamai na da ustadu doktor abdullah bin muhsin at-turki yana daga cikin ya binciken shi kenan shekul islam ibn taymiya da littafi raf'ul malam an a'immatil a'la كذا أسباب اختلاف الفقهاء أسباب اختلاف المحدثين أسباب اختلاف أبن المفسرين دوكا دي كذا من تو وايي in ka ɗauki littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da ibn rushd al-hafid ana samun shi mujalladi biyu sai ka samu shi ba haka ne kawai ake tattaunawa ba da kai in ta yi zahi kuma ka ce to ni wa ina kai ma shi a ilimi ba abu
mun faɗa ba abin faɗa ba ya faɗa haka aka ce ko Hmm? in ga nassi an ka ce ba a buƙatar nushi to Allah ya kyauta duka karancin ilimi galibi shi yake kawo wannan karancin ilimi da son rai malami ya san gaskiya ya kauce duk shi ne musibar da muke cikinta shi yasa wa internet ta ba wasu dama su ci mutuncin mutane da gidan rediyo da gidan tv son shahara da kuma karancin bincike da kuma malami ya gane gaskiya baya son yi bita su ne fitinar mu ana ta shiga cikin juna ba gaira ba sama Allah ya kamo na sauki sai malam ya ce to anwa'ul mushtaqat su al mushtaqat suna da nau'uka daban-daban ga su zai maka bayani yanqasimu yanqasimu lismul mushtaq al ismu ake cewa ba a ce al ismu saboda hamzatu waslin ce to in ka ce al ismu in farko ne tana izrantuwa ismun saboda da ita ake fara karatu amma in alif wallahu suka same ta to ba a karantawa da ita sai a ketare ta sai a karanta lamu bi'sa lismul fusuku ba'da al-iman ba a cewa bi'sa ismul fusuku wani sai ya faɗi haka ina ba ta gunci an kace akar makalla akwai kuskure ce kaga kaga kaga kananan yara yoshi yoshi kuka koyi qur'ani hmm a haka ne karatun yake jikan malam ko ba haka ba to akwai ga su al-aqsamil atiya wadanda za su zo ismul fa'il kaga da mun karanta ta da ismu saboda ita za mu fara karatu ismul fa'il akwai sunan fa'ili intabe akwai ismul fa'il akwai alfa'il cikin nahawu ana zancen fa'il cikin safu ana ruhin ismul fa'il in an ce ismul fa'il sunan da yake nuna wanda ya yi aiki ƙari'un kaga fa'il ƙari zahib jahib na'im ismul fa'il amma shi ismul fa'il ba dole bane ya zamanto fa'ili a cikin nahau ra'aitul qari'a ra'aitu fi'lun wa fa'il alqari'a maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha adh-dhahira ala akhirih ko ba kana bane ko ra'ai fi'lun madhi an gane ko mabniyun ala sukun liittisalihi bi damirin raf'i almutaharrik tu atta'u damirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il alqari'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alfatha adh-dhahira ala akhirih ka san shi dan jami'a kullun ya hison hiji larabcin nan sai an girgiza larabci su kuma malaman zaure galibi sun fi shi sanin larabcin da jin shi da karanta ka'idodin amma aiki da su wani lokacin shi ne bai dame su ba sai kuma gehe yana dariya in an zo an buɗe littafai kuma an fi shi karatu wannan kuma ba kowane dan jami'a ba da akwai dan jami'a da dama malami ne kawai jami'ar karatu ne kawai ji mun gane kuma ne jami'a yana karatu wajen malamai shi yasa ko saudiya akwai karatun zaure karatun soro karatun da aka yi harabin makka da na madina ba na jami'a ba ne in kana so ne ka zo ka ɗauka manya-manyan malamai suna karantarwa a gidajen su sai ka je ka ɗauki ilimi an gane ko Allah ya kyauta wasmul maf'ul cikin mushtaqat akwai ismul maf'ul sunan wanda ake ya fada akan shi shi ma ba dole bane ismul maf'ul ya zama to maf'ulun bihi ina fata an fahimce ni in nace misali al makdhub wanda aka ƙaryata ko ba haka bane maf'ul makdhub dama wazanin su guda ne maqru abinda aka karanta ina fata an fahimci ko ba haka ba maktub abinda aka rubuta to ba dole bane shi ismul maf'ul ya zama to shine maf'ulun bihi yana iya zama wa fa'ili a cikin nahwu ina fata an fahimci kana iya cewa jaa al-ma'khudh abinda aka karba ya zo ko ya dawo to kaga al-ma'khud shine fa'il amma a cikin ilmu sarf shine ismul maf'ul intabihu wasifatu al-mushabbiha akwai sifa mushabbiha sifa mai kamanceceniya kamanceceniya da mi tana kamanceceniya da wato fi'ili kenan wasmu tafdil da ismu tafdil sunan da yake nuna fifiko wannan yafi wannan hadha ahsanu min hadha yana nufin ishtaraka fil husni wa faqa ahaduhuma al-akhar fil husni inda ce haza ahsanu min haza wannan yafi wannan kyau kenan dukkan suna da kyau amma wannan yafi wannan wasmu zaman da ismu zaman wasu na ce mishi masdaru zaman abinda yake nuna lokacin da abu ya afku wasmul makan da sunan suna na wuri yana nuna wurin da abu ya afku duk zamu zo mu bayani su insha Allah ta'ala wasmul ala da suna ala suna abinda ake aiki da shi abinda ake aiki da shi shine ala ya an ce alatul qira'a abinda da shi za a yi kayan aiki na karatu alatul nazar abin kallo kaga malam Sulaiman zai na da alatul nazar sana an saka akwai alatul tasjid ga tana muna aiki da ita akwai almasmu'a akwai almar'iyya ko ba haka ba gashi nan dai alatul kitaba abinda ake rubutu da shi alkalami kenan ko ba ka ba ko mu ce big ko pencil an gane ko ko bayo ya ce wa saufa da sannu a tanawal jami'al mustaqat bil ard a tanawal asun shiriko ne ko kamawa amma ma'ana zan bijiro da bayanin su bil ard in bijiro da bayani wa dirasati da kuma wato karatu akan su ba'da al hadith anil masadir bayan nayi bayani akan masadir bi idnillahi ta'ala in Allah ya so haka malam yace abu na ƙarshe wanda za mu faɗa saboda lokacin mu ya karato lokacin sallah ya karato kenan za mu yi wannan bayani takaitacce sai mu ba da dama a yi sallah sai mu zo mu ƙara darasi na uku na ƙarshe a wannan yini kenan kaɗan ne number one in muka diba safha ta 23 number one akwai wani littafi sunansa ya kawo al-muzhir lissuyuti wani littafi ne mai muhimmanci a cikin ilimin lugha imam suyuti ya rubuta shi al-muzhir ma'ana mai haske kenan daga az-zahra ne tauraro mai haske ita muka ce ma zara to al-muzhir abinda yana da haske abinda muka faɗa ya zama tsoli Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته